arama ba kai bane ko hakikanin gaskiya shine duk lokacin da kake karatu ba ka motsa baki ba karatu kake ba kana tunani ne ina fata an gane ko zikiri kake in bakinka baya motsi yanzu kana tunanin zikirin ne amma ba zikiri kake ba na sha ba da misali in kana so ka fahimci wannan abun hukuncin duk abin da baki bai motsa ba cewa ba magana ba ne in kana sallah ai kana tunani haka ne ko baka ba amma sallan ka tayi ko ba ta yi ba tayi saboda duk tunani kake ba magana kake ba kana sallah ka tino kasuwa ka tino matsaloli ka tino tinubu ka tino ka tino subsidy duka a cikin sallah amma sallan ka bata ɓaci ba nan baka furta da baki ba amma kana sallah kana yin magana sallan ka ta ɓaci to haka zikiri karatun qur'ani duk lokacin da kai haka to tunani kake amma ba karanta qur'ani kake ba ka'idan zikiri sai bakinka ya motsa da harshe wannan shine zikiri to karatun sallah matukar baki bai motsa ba to ba sunan shi ba sunan shi karatu ba sallah ba ta ba an fahimci duk wanda yake sallan azhar ko la'asar ko kuma raka'an karshe na magariba da raka'an karshe na isha bakinka baya motsawa sallan ka ba ta ba dole ka motsa baki wannan kuma ya ce mutum ne karbi motar abokin shi aro sarkin ɗani kenan to sai aka samu kuskure ya je buge wani da motar kuma ya mutu ga matsalolin sun yawa kenan aka yan motar ta dan burme ta wani kuma sai ka gyara kafin a zo maganan wanda ya mutu sai ce to kuma mutum ba zai iya yin azumi ba na kafara zai iya ciyarwa yana neman shortcut kenan a ka'idan kafara na kisan kai babu ciyarwa a ciki kafara abubuwa ne guda uku biyan diya sai yanta baiwa sai ainihin abin nan kafara na azumi amma kafaran ciyarwa babu shi a cikin kisan kai shi yana zuwa ne a wani abu daban kafaran rantsuwa ko kafaran aikin hajji ko kuma kafaran azumin ramadan an gane ko to ire-iren waɗannan aka ce ka ciyar da miskini amma har shi ɗin mafa ba wai zaɓi aka baka ba shi ce da miskini shine last option ba za ka zaɓi wanda ka ga dama ba ne ka yi a matakin shine ka yanta baiwa in babu hali shine ka yi azumi sittin in babu hali shine ka ciyar da miskini sittin haka matakan suke ka duba haka qur'ani ya kawo ka hadisi ma yazo da su to amma a kafaran kisan kai babu ciyar da miskini shi dole azumi 60 zaka yi an fahimci wannan abin da kyau babu wani mafita in banda wannan Allah ta'ala ya kiyaye to sai tambaya ta ƙarshe ce shine sallan asham tare da liman a kuma an yi shafa'i da wutiri to in ya tashi sallan dare kuma ya zai to idan mutum ya tashi sallan dare dama abin da fi shine a bar wutirin sai a ƙarshen dare ya fi dacewa da sunna ina fata an gane kisa waɗansu masallatan da suke da fahimtar waɗannan masayar da suke barin shafa'i da wutiri in an je goman ƙarshe inda suna ta hajjud to idan kai ka bi liman da suke shafa'i da wuturi idan ka tashi ana sallan ashen din ibn al-usaymin Allah ya mishi rahama an mishi fatawa akan wannan a haramin makka sai ce to idan kana da niyyar tashi ta hajjud to idan aka yi raka'a daya na wucirin na aka yi sallama sai ka mike sai ka karo raka'a daya ka kamai da shi raka'a biyu kenan ina fata an gane in an tashi tahajjud dama kai baka witiri ba kaga zaka samu tahajjud har a gama kenan an gane ko ta amma in kai sallah a kila masallacin da hakan zai iya kawo rikici ka sa ko masallacin da da kai abin da basu fahimta ba sai a yi mitin a kanka a ce ko a hana ka zuwa ce ka zo da sabon addini kun sa akwai irin wannan akwai wani masallaci matasan anguwan yadda sun fahimci sunna din nan to masallaci ne kuma na iyaye ba a nafila kafin magariba kun sani ina fata an gane nafila kafin magariba kusan kaman haramun ne ba shari'a ba fa a wurin su to kawai samari sun an karanta siffar salatin nabi dinsu da kitabu tauhidi da rawan kansu suka zo suka fara nafila a masallaci kafin magariba aka musu magana suka ƙi su daina to shine wani sai ya tashi wani daga cikin manyan unguwa ice to wane mun ji labari kai ka kawo wannan addinin muna tare da ubanka anan har ya mutu bai wannan nafilar ba to idan ka fi karfin mu za mu haɗa ka da hukuma kaga abu ya kai inna na hake na to da akai ga irin wannan matakin barin wannan nafilan ya fi don ba wajibi ba ne sai ka yi wasu matasan kawai ne rikici ne ina fata an gane a kullum zaman lafiya ya fi mahimmanci a kan wata sunnar da za ka yi wanda ba dole sai ka aikata ta ba an fahimci wani abin da kyau haɗin kan musulmai da zaman lafiyarsu wajibi ne to duk abin da zai kawo farraka a tsakanin musulmai ba a son shi ina fata an gane sai dai in abin da yana alaka ne da shari'a abin da yake alaka da tauhidi amma waɗansu mustahabbobi barin waɗannan abubuwan ya fi har a fahimta allah cika malam mahmud gumi kullum cewa yake ta karatu za a gane to kai ka zo baka karantar da su ba kawai ka fara aiki da ko buƙatar kai karantar da su a hankali har su gane sannan sai a fara ɗabbaka waɗannan abubuwan to a irin wannan gabar hukuncinka shine ka yi an yi sallama ka miƙe ka ƙaro raka'a ɗaya ina fata an gane Allah samu dace to sai wanda ya tura mai da tambaya game da abin da ya shafi kuma ita kanta ma sallar tahajjud din wannan ba ma bukata a bata lokaci ana magana a kai ya je wani malami ba na so da kira sunan shi dan can garin ne ya ce wai sallar tahajjud din ma kanta bid'a ce to wani ai ba sabon abu bane ba fi shekara ashirin ana wanda rikicin an gane ko wanda ya ce sallan tahajjud bidiya ne baya fita daga cikin biyu imma ko jahili ko mai son zuciya duk duniya hukuncin shi guda biyu ne ko ya faɗa saboda jahilci bai karanta matsalolin ba ya rawani da babban riga mai da kanshi malami ana masa kabbara ko kuma tsabar son zuciya ne ƙungiyar shi ba a yi shi kenan shi ma ya dage ba za a yi ba ko da ya san akwai hadisan fa to zai fifita ra'ayin kungiyar shi sama da waɗannan hadisan to kaga son zuciya kenan duk wanda ya ce maka sallan tahajjud bid'a ne dariyar da yake bani shi ne so ba da kai yake ba su sai na umar su ne in bid'a kun fahimci wannan abin da kyau domin abin da suke cewa shine zamanin annabi ba a yi ba alaihi salatu wassalam an yi na kwana uku annabi sai daina amma sai faɗi illa yace inni khashitu an tufrida alaikum ina jin tsoro ka amma da ita farilla akan ku kuma ya san ba za ku iya ba inda an ce sallan tahajjud farilla ne ya za a yanzu kaga mutane za su galabaita sai aka bata a mustahabbi to annabi da ya ce ina tsoron kar a maida ta farilla duk malaman ilimi suka ce iza zalatil illa duk hukuncin da aka rataya shi da wani illa to idan illan ya kau hukuncin yana dawowa ban gane ko kun gane ba da annabi ya bar duniya to yanzu illan ta kau wahayi ya kau kenan kun gane ko tsoron da yake ji din yanzu babu shi to hukuncin ya dawo yana na mazan shi na sunna kuma kaddara ma annabi bai taba yi ba sayyidina umar yana khalifa ya zo masallaci ga wancan na sallah wancan na sallah wancan na sallah da daddare kowa na sallar shi a masallacin annabi sallallahu ya ga mutane wannan na karatu ya ce kai wannan abun bai yi ba bari in tara ku gaba ɗaya karkashin limami guda ɗaya in ji sayyidina umar ya tara sahabbai duka ya ce za a mai da sallar nan a cikin jam'i da limami guda ɗaya ya saka ubay bin ka'ab a matsayin liman da shi da zaidu bin thabit liman da na'ibin shi kenan suna karbe-karbe da shawaran wa da shawaran sahabbai to shi sayyidina umar da sayyidina abubakar da sayyidina umar da usman da ali annabi ya ba su wani stamp tun kafin yaban duniya ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa sai na umar baya cikinsu shi ne namba 2 ya ce na hore ku da ku rike sunnata da kuma sunnan halifofi na guda hudu abubakar umar usman ali duk abin da suka sunnanta muku da shawarar sahabbai addini ne wanda zai kai ku aljanna ko da zamani na ba a yi shi ba to sannan wani jahili ya zo ya ce wai bid'a ne wallahi tallahi sakarci ne kawai in ma ko son zuciya ko kuma jahilci ɗayan biyu ne ba in kai kana da lada in ba kai ba ba wanda ce kana da zunubi amma ka zo kai rawani da alkyabba ka ce bidi'a ne wallahi ƙarya kake an gane ko ta da sunna ce tabbatacciya kuma iskancin ma a najeriya fa ake wannan maganganu abin da zai bata maka rai kenan yanzu duk musulman duniya ba san bidi'a ba ne sai kai a wancan garin duk malaman makka da madina da misira da kuyat da wane ne da pakistan da duk duniya da morocco da waye dukkan su ban sani ba sai kai a nan a najeriya sai ka samu allah sauwaƙi Allah raba mu da son zuciya a takaice Allah jikan malam Jafar ya ce wasu malaman da suke wannan maganar fa hasada ce sada su ba su haddace Qur'ani ba in an ce su ja wallahi tallahi ba za su iya ba to kuma shi yana son girma bi sau komai a ce shi zai ja to tahajjud kuma ana ana bukatan hadda yana jin haushi da babban rigar shi a ce yara ne za su ci gaba su aran ma suna ja to shi wannan ne ya ce ai bid'a ne ma kar ai kaga an rufe abun kenan ko kuma yana da kasala ba zai ma iya ba to sai ya hana kowa ya ce ayi abun ma biri'a ne amma sallan tahajjud sunna ce tabbatacciya tun daga lokacin annabi alaihissalam zuwa zamanin sahabai kuma har tashin duniya insha Allah Allah azurta mu da idan Allah za mu tashi a farkon aya ta 99 cikin wannan suna mai albarka suratul kahf يا الله يجي وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا مم.
وكانوا لا يستطيعون سمعا ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa tarakna ba'dahum yawma idhin za mu bar sashin su su mutane da aljanu a wannan yini na tashin kiyama ya muju fi ba'd suna ainihin turmutsu su ainihin tsakanin su da juna saboda cinkoso ana ture ture wa nufika fi sur sannan kuma za mu ainihin umarci a busa ƙaho da wannan ne malamai suka ƙara tabbatar da cewa ya ajuju ma ajuj za su zo ne a ƙarshen duniya in ka duba allah na gama labarinsu sai ce wani fi hafi suwar ina fata kun fahimta kaga yana tabbatar da cewa da sun zo tashin duniya ya zo kenan wani fi hafi suwar za a busa ƙaho waye zai busa ƙaho shine mala'ika israfil kamar da tabbata a cikin hadisi fa jama'anahum jama'a za mu tara su su mutane tarawa a dandazon filin kiyama wanda Allah kaɗai ya san ina za a yi wannan taron ina fata an gane sai ce wa arabna jahannam za mu bijiro da wutan jahannama yau idin a wannan yinin lil kafirina ga kafirai mun faɗi cewa wannan lamadin ta zo ne bi ma'ana ala Allah ya faɗa game da fir'aun yake cewa annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya alaiha ina fata an gane haka yace wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari adhhabtum tayyibatikum fil hayatikum ad-dunya to kaga yace 'ala an-nari to sai suka ce nan ma ai 'ala al-kafirina ake nufi za mu bijiro da jahannama ga kafiri ardan bijirowa bi ma'ana za su ganta kiri-kiri ido da ido karkashin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana akwai azabar wuta akwai azabar jahannama waɗannan wutan kuma Allah ce tana da ƙofofi ne guda bakwai ya ce laha sab'atu abawabin likulli babin minhum juz'un maqsum tana da ƙofofi guda bakwai kowace ƙofa daga ciki tana da kaso nata wanda suke shiga ta wannan wurin akwai masu cin riba ga ƙofansu akwai masu liwaɗi da maɗigo su ma ga ƙofansu akwai ma haka Allah ya tsara abu ana akwai azzalumai masu mulki su ma ga ƙofansu an fahimci wannan abin da kyau haka Allah ya tsatsara abu Allah ta'ala ya sa kar mu shiga ta kowace kofa to waɗannan ƙofofin sunansu ya zo a ƙur'ani kuma gaba ɗaya shugaban gaba ɗaya ita ce jahannama allah mana tsari da ita ita ce ainihin ummu na wuta gaba ɗaya daga ciki bayan jahannama sannan akwai sakara zuku masa sakar sannan akwai hutsama akwai jahima akwai hawiya akwai lazza sai wace sai sa'ira waɗannan su ne guda bakwai an gane ku to waɗannan kowace ƙofa a koma su shiga ta wannan ƙofa annabi ya yi bayani filla-filla daki-daki a cikin hadisi wacce babban abin tsoro game da wuta shine in aka ce wai akwai masu shiga wuta su fito to karka yi fatan kana cikinsu allah ya sa ba ma ci saboda kwanakin duniya ba ɗaya suke da kwanakin lahira ba idan aka yanke maka hukunci za ka zauna a prison shekara goma galibi bai wuce shekara bakwai ko shida za ka yi ba ina jin haka ne ko saboda ana rage kwanakin a lissafinsu awanninsu ba irin namu ba ne ba to amma a can kuma idan ka ɗauki yininki lahira shi kuma shekaru ne na duniya ka ɗauki wunin tashin kiyama kaɗai daidai ke da shekaru dubu hamsin na nan duniya wuni ɗaya da za a yi wannan taron tashin kiyama a rana ɗaya za a yi a gama allah faɗa cikinsa ala sa'ilun bi azabin waƙi lil kafiri ne laysa lahu dafi min allahi bil ma'arij yace ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana a wani ne wanda miqdaruhu gwargwadon tsayin shi 50 alf sana shekara dubu hamsin fasbir sabaran jamila ya muhammad gai hakuri kyakkyawan hakuri dangane da cutar wanda kafirin ke maka to kaga anan shekaru dubu hamsin shine wuni guda daya duk yawmu da allah ke magana yawma izin yawma izin yawma izin yawmu din yawmul kaza shekara dubu hamsin ne wannan yini kada ka dauka 12 hours ne daga fitar rana zuwa faduwanta to shi sa shiga wutan jahannama kai addu'an kar allah ya sa ka shiga ta kowace hanya Allah ka azurta mu da aljanna Allah yake cewa za mu kawo jahannaman kiri-kiri kowa na ganinta ya ce allazina kana a'yunuhum kaman ka ce su wane ne waɗannan sai ce su ne waɗanda idanunsu suka kasance fi ghida'in a cikin makanta an zikiri ga barin ambatona sun makance daga alkur'ani sun makance da zikirin Allah sun makance da tina girman Allah sun makance da tuna abin da Allah ya wajabta musu da abin da Allah ya haramta domin shi zikiri da ake ta maganar zikiri zikiri zikiri zikiri har a samu zakiru ina fata an gane to abin da malamai suka ce shi fa zikirin nan da ake magana kar ka ɗauka ka zo kai ta salati kawai shine kana zikiri ko hailala zikiri ya kasu kamar haka na farko tina abin da Allah ya wajabta maka ka aikata zikiri ne kun fahimci wannan abin da kyau saboda Allah ce waƙi salata li zikiri ka tsaye da sallah dan ambatuna dan zikiri na to kaga sallah zikiri ne to duk abin da Allah ya wajabta ma ka tina kai zikiri ne da sallah da azumi da zakka da hajji da sada zumunci da gaskiya da riƙon amana ina fata an gane da tawadu'u da wa duk wannan zikiri ne mutunta mutane sannan kuma ka tina Allah ya haramta abu ka guje shi shi ma zikiri ne ina fata an gane Allah ce wallazai ne za fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah ina fata an gane fastaghfiru li dhunubihim su ne waɗanda in suka aikata wani alfahasha ko wani mummuna abu zakarullah kaga zikirin kenan ka Allah fa ya haramta wannan abu yesu daina da ƙarya da cin amana da munafunci da girman kai da wasa da sallah ina fata wulakanta ɗan adam ina fata an fahimta to duk waɗannan ababen ka tina su ka daina su shi ma zikiri ne ka ɗau biro za ka canja figures a ofis ka tina allah ya haramta ka daina shi ma zikiri ne kun fahimci abin da kyau kwangilan biliyan a ce biliyan shida da dubu ɗari bakwai da hamsin da uku da kobo shida kai ka san wannan ƙarya ne an gane ko to ka tina wannan din ba daidai bane ba ka daina shi ma zikiri ne to wannan zikirin ya ma fi ka zauna kai ta ihu kai kana zikiri kai gama wannan kuma ka je kai sabon Allah ka ci amana ka yi rashin mutunci ka yi wane ne ka saci kuɗin dukiyar al'umma kai an gaya maka cewa idan kai hayalala kafa kaza shi kenan Allah gafarta maka wallahi malamin ya yaudare ka ko a ce kai duk rashin mutuncin da zaka yi da ka je umra ko hajji zaka dawo kaman babarka ta haife ka wa gaya maka zunubi tsakanin ka da dan adam Allah ba zai yafe maka ba ba hajji ka je ba ko lahira zaka je ka dawo wallahi musan wannan abin da ke malaman ba sa gaya mana gaskiya ne duk waɗanda ka cuta ka saci kuɗin gwamnati ka zalunci mutane a kashe mutum a yi wane ne a je a yi sharri a yi kaza a ɗaure na ɗaurewa wai za ka duk wata auku sun je hajji sorry umra to malaman da ke baku wannan fatawan dan kuna ba su kujeran hajji da umra da buhun shinkafa ba gaskiya suka gaya muku ba duk inda ka cuci ɗan adam ba ruwan Allah da wannan shi yana gafarta maka ne tsakaninka da shi laifin da ka masa duk girman shi zai yafe maka ko shirka kai in ka tuba Allah zai gafarta maka Allah bai gafarta shirka ne in ka mutu kana yin ta kun fahimci wannan abin da kyau amma duk wata kaba'ira da za ka yi ka sha giya ka yi duk abin da ka yi ƙarya ka yi wa idan ka tuba ka daina Allah zai gafarta amma ka cuci ɗan adam ka zalunce shi sai ka nemi gafarar shi an fanci wani abin da kyau to wannan shine zikiri mafi girma zikiri na biyu shine zikiri da ake da harshe wanda fi kowanne kuma shine karatun qur'ani ibn qayyim al-jawziya a cikin al-jawabul kafi ya kawo hadisi ingantacce wanda manzo Allah yake cewa alayhi salatu karatun al-qur'ani in ka kwatanta shi da wani zikirin da ba shi ba kaman bambancinsu kaman Allah ne da halittun shi kun ga bambanci na da nisa ko bambancin tsakanin karatun qur'ani da wani zikirin da ba qur'ani ba kaman bambanci na tsakanin Allah da halittun shi ya bambancin yake hankali ba zai ma iya kwatanta shi ba ina fata an gane to karatun qur'ani shine mafi girman zikiri duk wani zikirin da za a baka wani salati a ce maka wai ya fi ƙur'ani billahi lazi la ilaha illa huwa tatsuniya ne ina fata an gane tatsuniya ce kawai ƙur'ani shine a'ala komai na ƙasa da shi shi yasa alfazazi a cikin ishiriniya ya ce dangane da yana magana game da alƙur'ani sai fara da annabi ya ce hawa kulla majidin lilwara wa jalalatin وجاء بآيات محد كل قالة فمن شك فيها فهو شلف ضلالة أفي الله حق أفي الله شك بعد ألف ضلالة تقدمها ذكر مدى الدهر يقرأ إن جاء الفازازي ko saboda ba rera ba kuka shiru an gane ku a cikin shiriniya ta ga yace maha kulla majidin annabi ya tara dukkanin wani girma lilwara wanda wani dan adam ko wani abun halitta ke ji da shi ya ce wajalalatin da kuma girma ya ce waja'a bi ayatin ya zo da ayoyi na alkur'ani mahad kulla qalatin sun shafe duk wata magana da ba qur'ani ba da attaura da linjila da salati da istighfari da hailala da wani in dai ka kwatanta su da qur'ani qur'ani zai shafe su ne kawai wuce sai ce wai faman shakka fihi duk wanda ya kokonto cikin wannan alkur'ani ko cikin magana fa huwa hilfu dalalatin shine abokin bata kai da bata kun kulla kawance sai ce a fil haqqi shakkun yanzu kana kokonto a cikin gaskiyan alkur'ani ba da alfi dalalatin bayan dubban hujjoji sai ce taqaddama hadhikirun madaddahar yuqra'u ya ce taƙaddama ha zikirun ai an bato ya riga ya gabata game da wannan magana madaddahari yi ƙura'u ana karanta kuma iya tsawon zamani to shi yasa alƙur'ani mai girma zikiri ne wanda ba wanda ke zuwa kusa da shi ina fata an gane ya shiga gaban kowane irin zikiri to sai ce sun makance an zikiri game da ainihin ambatona to sannan kuma bayan alƙur'ani din hailala zikiri ne salati annabi zikiri ne tasbihi da haukala duk waɗannan sunansu zikiri kuma suna da lada mai girma kuma yin su yana da kyau an gane ko amma inda rigiman take a ce akwai wani zikirin da ya fi ƙur'ani wannan karka sallama mishi kun fahimci wani abin da kyau salati annabi akwai lada akwai daraja istighfari da hailala da hauƙala da tasbihi da duk waɗannan abubuwan yana da kyau mutum ya rike su amma ya sani qur'ani duk yana gaban su ya ce wa kanu sun kasance la yastati'una sam'a ba su da ikon jin gaskiya saboda ma ba sa so su ji sai Allah ya ce ni أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ubangiji ce a fasibar lazina kafaru shin waɗanda suka kafurta suna tsammanin suna zaton an yattakhidhu ibadi min duni su riƙi bayina halittuna wanda ba ni ba auliya a matsayin auliya waliyai ababen bautawa ababen da za a jibinci al'amuransu ke ce inna atadna jahannama lil kafirina nuzula yace inna lalle mu in ji Allah a'tadna jahannama lil kafirina nuzulan mun yi tanadin jahannama ta zamo wato masauki ga kafirai in an ce nuzul shine adiyafa abincin da ake shirya wa bako don a tare shi shine nuzul to Allah na amfani da wannan yace ya tanadi jahannama ita ce kaman garar baki Allah na faɗa ne saboda ya goranta musu bayan da za a ce jahannama kuma ta zamo ita ce ainihin abincin da za a welcome mutum da shi ana faɗa ne saboda ƙona musu rai an fahimci abin da kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ƙul ka ce da su kalmar auliya mun yi magana kwanaki cewar tana ɗaukan ma'ana da yawa akwai auliya ko a ce kalmar wali tana ɗaukan mai taimako mataimakinka tana ɗaukan abun ƙauna almahabba sannan kuma tana ɗaukan majibincin al'amura shi sa Allah ke ce Allahu waliyun lazina amanu Allah shine waliyun masu imani yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur yana fidda su daga duhu zuwa haske duhun kafirci da zalunci da shirka da bid'a duka ila nur kaga sai aka ce adh-dhulumat jam'i saboda fata hanyoyi ne da yawa sai aka ce an-nur aka kawo shi mufrad singular saboda me saboda shi shirya kwaya ɗaya ce bata hanyoyinta na da yawa amma shirya kuma hanyar guda ɗaya ce ina fata an gane to sai ce allahu waliyul ladina amanu amma wurin kafire fa yace wallazina kafaru awliya'uhum tagut a wani ku kuma sai yake cewa zalika bi anna allaha maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum sai ce inna ma waliyukum wallahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون to kaga Allah da yace ba su da waliyai amma a wani hu kuma sai yace thumma ruddu ila Allah mawlahumul haq ala lahul hukm wa huwa asrarul hasibin za a mai da su thumma ruddu ila Allah sannan za a mai da su wurin Allah ranar gobe kiyama su kafirai yace maulahumul haqq waliyinsu na gaskiya duk wanda ka rike din ba na gaskiya bane ba ina fata an gane yasa duk wanda ya rike Allah to ya rike babban waliyi kenan an fahimci wannan abin da kyau wato abin da mutane su kasa ganewa in an ce ga wani mutum waliyi ne ya kai wani matsayi na ibada to ai sai kai kokari kai abin da dan kai ma haka inda kai ina fata an gane yanzu ka ɗauki misali kamar a wancan garin akwai wani wali da aka taɓa yi bawan Allah ne na gari shi saboda tsabar ibada in ya tashi cikin dare yana ibada saboda kar ma ya kwanta bacci kan gadon shi kaya yake sawa ina fata an gane in yana ganin kaya a kan gadon baccin ma ba zai zo ba saboda tsabar ibada zai yi ta nafiloli ya ta zikiri ya ta wane ne ya hare koma ga Allah to sai ake mishi lakabi da wali mai gadon kaya shi ne asalin tarihin shi babban malami ne kabarin shi yana nan to sai ka je ka samu mutane ran juma'a a bakin kabarin suna ta wuri ai shi ba kabarin wani ya je ba shi ma a ɗakin shi ya zauna yana ibadar ban gane ko kun gane abun ba kai ma ka zauna ɗakin ka ka nemi abin da ya yi ina fata fahimci wani abin da kyau wannan shine abin da in kana da critical thinking ma ya kamata ka gane da kanka duk wani wanda ke wani matsayi to ka yi ƙoƙarin ka kamo shi dama wurin da ake hasarin da ya halatta shine wurin aikin alkhairi ya za ka kamo wani ya wuce ka wajen aikin lada ba ka tare a ƙarƙashin shi ba a so ake ka wuce shi akwai wani yake ba mu labari akwai wani shek muhammad awwal yana irin wa'azin comparative religion ban san ya taba ya sha zuwa Najeriya wani mutumin Ghana ne amma mazaunin Amerika muna magana da shi yake ce mini dake abokina ne sosai ya ce daga cikin abin da ya sa shiga wannan harkar na wa'azin Qur'ani da Bible ya ce a 1980 ko 8 ne Ahmad Didat Allah ji da rahama sai ya kawo ziyara amurka a brooklyn ya ce sun yi sallar la'asar sai je gaisa da shi da suka gaisa sai ce mishi ya masa addu'a allah sa ya zamo irin ahmad didat lokacin yana matashi 1988 kaga shekarun da yawa ya ce bai faɗa ahmad didat haka sai ahmad didat ya ce bayan da za a ka zamo irina ya ce shi sai maganar ta ɓata mishi rai ya malam zai mi wannan magana na ce min addu'a na zamo irin shi yace ba yanda za a yi ya zamo ka zamo iri na sai ce what did you say that sheikh sai yace dalili shine ni din nan duk duniya ne kada Allah halitta kai ma kai kada Allah halitta a duniya haka wancan kowa shi kadai ne a duniya ba za ka taba zama iri na ba ba zan taba zama irin ka ba sai ce sannan kuma in kana nufi wai ka zamo mai wa'azi iri na ya ce ta musulunci bai ci gaba ba ya zamo ka wuce ni shine an ci gaba wallahi abin da ya ce mishi kenan zan maka addu'a Allah sa ka fi ni kai ma wani ya fi ka ya ce shine addini na ci gaba kenan amma tsaya kaman kowa kamar Ahmad Didat ce ta ba ci gaba kenan ka gama su idan Allah ko yanzu kai so kake kowa na kasan ka ina fata kun gane wannan abin da kyau wannan shine waliyi na gaskiya kenan in kai waliyi ne to ka so a wuce ka amma ka yi fatan kar kowa ya ci gaba kai a ta ma hidima ha ba aka ramaka Allah Allah ya ce kul hal nunabbikum bil akhsarina a'mala shin ba zan ba ku labari ba bil akhsarina a'malan ga wanda suka fi hasara dangane da ayyuka wato waɗanda ayyukansu asara ne a rayuwarsu na duniya Allah ce shin ba zan ba ku labari ba sai ce allazina dalla sa'ayuhum fil hayati duniya su ne waɗanda ayyukansu ya fata a rayuwar duniya wato a nan akwai wani balaga cikin ƙwar'ani sai allah ce allah zina zalla sa'ayuhum ba a ce ba waɗanda suka ɓata aikinsu a sa'ayu aikin shi ne fa'ilin ina fata an gane kaga sa'ayu shi ne fa'ili kuma shi ne kun mudafu ilai to dalla sa'ayuhum wato aikinsu ya ɓata ina ce dalla abin da ya ɓata to kamar aikin saboda tsabar ma bai yi ba shi ne shiga jeji kawai tafiyan shi ina fata babu shi ma gaba daya abin da ya bata akwai shi babu shi to shi yasa aikin wato aikin kamar a ce maka babu shi saboda tsabar Allah bai karba ba sai aka ce aikin ya ma bata ai fil hayatin duniya cikin rayuwar duniya amma wahum yahsabuna amma su suna tsammanin wai annahum yuhsinuna sun'a wasu na kyautata aiki ne gashi suna aiki mara kyau aikin da bai dace da shari'a ba amma sun ɗauka aiki mai kyau suke yi shehu usman bin fodiyo allah mishi rahama shehu mujaddadi shehu na allah allah mishi rahama kasan shehu mujaddadi dinan da ake faɗa akwai baban mu shek usman isa taliyawa kullum yana magana zai ce shehu mujaddadi ce amma fa maganan kuskure ne sai ce mujaddidi ake cewa da ce aka ramaka wannan larabcin naka ba kowa ya san shi ba ici da akwai ismul fa'il akwai ismul maf'ul na ce bahaushe mujaddadi ya sani to ma'anar shi in an ce mujaddad shine abin da aka jaddada amma mujaddidu shine wanda ya jaddada din to amma bahaushe ya hausantar da abin ne ina fata an gane to shehu usman bin fodiyo allah mishi rahama a cikin littafin shi ihya'u sunna ya kawo labarin wani mutum wanda annabi ya ce in kai sallan azhar ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba ɗaya daga cikin salloli guda biyar ka ce subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 sai na ɗari la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir sai annabi ce duk wanda ya wannan za a kankare masa kananan zunuban shi koda sun kai zabadal bahar kun fante ku to shi mutumin da ya karanta wannan amma na sha gaya muku fa in kai tasbihi subhanallahi subhanallahi 33 amma in kai haka wallahi tallahi Allah ba zai karba ba dan ba tasbihi kake ba kawai wasannin yara kake haka za ga ake ba wala tasbihi ko kirge kake baka saka haka ba in dai ba wannan mashin na na bankin nan bane far to dan adam bakin shi ba haka bane ba dole daya biyu uku duk saurin da zaka yi ba zai kana haka ba kun gane ko don kaga daya da da ya kaga harufa biyu ne to haka kuma ka cinye wajen hudu kafin ka faɗi guda daya idan carbi ne uku uwa ake ja zarab zarab zarab zarab zarab zarab kafin kai talatin ya yi casa'in da tara idan kawunta ne ma haka za ga ake haka tab tab tab tab to wallahi mu ji tsoron Allah shi dan ne bai so ka samu wannan ladan an gane ko dole ka nitsu ka subhanallahi amma ba da za a kace subhanallahi haka kun fahimci wannan abin da kyau to shi mutumin da ya karanta wannan sai ce ta a shaka abin yake da lada a ne ɗari ɗari ma zan nayi shi kenan ya dinga yin ɗari ɗari kaga ɗari uku kenan da ke Allah na san shi da rahama sai ya mafarki an tashi kiyama ana ta kiran masu zikirin bayan sallah talatin da uku uku ana ba su lada shi ya zo yana takama irin nashi ya fi na kowa yawa sai mala'iku suka kore shi ya ce fa na yi aka ce abakai ba ya ce wallahi nawa kai ya ce ɗari ɗari aka ce annabi ya ce kai uku talatin da uku tun da kauce na annabi yanzu allah bai karba ba dole sai ka yi irin abin da annabin ya ce kai ina fata an gane wannan shine ka'idan ibada ba a wuce annabi ko ba a tsaya a bayan shi a yi irin abin in ya ce kai goma kar kai sha ɗaya kai kar kai tara kai goman cif shine ka yi ibada shi sa suka ce fada kulla ƙaulin inda ƙauli muhammadi fa ma'amirin fi dinihi ka mugamiri Allah jikin alfazazi to a ƙarƙashin wannan yan uwa duk abu in dai ibada ne ka yi shi yanda annabi ya ce ka yi shi ne za ka samu lada shi yasa ce wahum su waɗannan mutanen ya hasabuna suna tsammanin wai annahum yuhsinuna suna suna kyautata aiki ne alhali kuma Allah baya karba sai Allah ya ce ni
أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا وبنجي سبحانه وتعالى ya ce ula'ika su waɗancan mutane allazina kafaru bi ayati rabbihim waɗanda suka kafirce wa ayoyin ubangijinsu ayoyin ubangiji kala biyu ne akwai ayoyin shi almatluwa akwai ayoyin shi almashhuda an gane ko akwai ayoyin da ake karantawa wannan ayan da aran mayaja ayoyin qur'ani suna ayatullahi almatluwa ayoyin da ake karantawa to kafirce waɗannan yana kai mutum zuwa ga wuta su kuma kafirce musu shine ka ƙi yin abin da suka ce ka yi ka ƙi barin abin da suka ce ka bari ina fata an gane to wannan na kai mutum zuwa ga halakar ranar gobe kiyama shi yasa sayyidina ali bin abi talib yake cewa ababe guda uku suna cikin abin da ke halakar da dan adam abu na farko ittiba'ul hawa bin son zuciya son zuciya ita ce babban abin da ke jefa mutane cikin kowace irin masifa a duniya ne ko a lahira duk wanda kaga ya shiga wuta son zuciyar shi ne ya kai shi ina fata an gane haka halin da zaka ga an shiga a duniya asali son zuciya ke sa mutane yanzu ka ɗauki halin da muke ciki a najeriya ba son zuciya ne jefa mu ba wallahi tallahi son zuciya ne musamman yan arewa matsalar najeriya fa yan arewa ne kar ku ɗauka yan kudu ne matsalar najeriya mu ne matsalar najeriya mu ne munafukai masu son banza masu gaba da junansu makiyan junansu da hassada da munafunci in ka ci gaba ko a ungon kawashinka ake ji yan arewa ke da wannan iskanci ina fata an gane duk yadda za a karya kuma sai an yi sai dai allah ne ce ba za a karyu ba sannan mu ne masu son banza na yi magana ranar aiko in ba ku manta ba ɗabi'a ce ta ɗan arewa shi yasa za a zo a baka wai naira ɗari biyar ko dubu biyu ka je kana jefa ƙuri'a akwai sakarci sama da wannan abu wallahi tallahi wannan abun ba in ba mu daina wannan abun ba mun dinga zama cikin masifa arewa kenan shi yasa a komai suke shiga gaban mu an fahimci na abin da kyau to dole ne mu kan mu kiyamun laili akwai ko sabon ninki ba ga wani haushe ke ji da ya ga kasa kamar zai mutu ina fata an gane balle a ce kuma ka ƙara ci gaba to wannan ɗabi'ar tamu ko mu muke gadara mu muke da musulunci to ina musulunci yake ashe musulunci ya zamo ya ɗora ka a layi ne kafi wanda ba musulmi bayan abin da ke daidai ina fata an gane to ƙin junanmu da kiyayya da gaba da hassada da munafunci da mugunta da gulma da ya za a ga bayan wani sai 'yan arewa na taɓa ba da wani misali a wani lacca a wata jami'a a nan a najeriya na ce ka ɗauki jagaba tinubu allah ƙara mishi lafiya ba ku ce abin ba shugaban ƙasa ne ko yawwa yadda ya gurumin waɗansu mutane ka ɗauka a lagos kawai kama daga kan irinsu fashola misali irinsu abin nan fayami na ikiti har zuwa kansu bp sun bada da ire-irensu da duk yaran da ke karkashin shi a yanzu wanda suna tare da shi tun yana gwamna ba sai mu lissafa sunayensu ba kuma suka tsaya a bayan shi har ya kai inda ya kai a arewa ba kai saka wannan abin ba wallahi sai an kai ka kasa babu dan siyasan da ya isa ya zama jan wuya kamar tinubu a arewa sai an kai shi kasa ban gane ko gane magana da nake ba bakin ciki da hasada ba za su yadda kai ba a ce a gari ga wani political figure guda daya ana ji da shi dole ya za a karya shi don me sai shi ne to arewa kenan to wannan ciwon namu fa in ba mun gaya kanmu gaskiya ba wallahi mun yaudara kanmu abinda kake so a zauna a zagi inyamurai da yarbawa kai ne matsala mai Allah ji kan dan masanin Kano Alhaji Yusuf Mai ta Masule a lokacin da ake cikin guguwar shari'a 1999 ya hira da waɗansu daga cikin malamai a cikinsu akwai malam jafar shi yake gaya mana baki da baki dan masanin kai ne yace jafar ku bi a hankali ku yara ne yace kaga wannan matsalar shari'a babu wani dan kudin da zai yaƙe ta yan arewa ne za su yaƙe ta musulmai kuma kuma sun kai ta kara yace musulmai ne za su yaƙe ku ba wai kiristoci ba yace amma a ƙarƙashin ƙasa su yace wato matsalan arewa ce ku ba ku san komi ba wato ƙarsa abubuwan da ya gaya musu malam ya gaya mana ba zan iya fito da su a nan ba amma dai arewa kan in kana nan headquarter munafunci ka zo arewa muttafaqun alaihi kenan to abin da ya kamata mu ji tsoron Allah ne mu gyara kun fahimci wannan abin da kyau mu ji tsoron Allah mu so junanmu ka ɗauka duk wanda Allah ba shi arziki ba fa dabarar shi bace ba Allah ne ba shi kai ma kai haƙuri zai baka naka wanda Allah ɗaukaka shi Allah ne kai shi wurin in ka ce baka yadda ba da Allah kake faɗa yau yi mishi fatan alkhairi Allah ƙara albarka shi yasa annabi ce da kaga abu ka ce masha Allah kar ma ka je kai wata kalma a samu ainu kan bumbaka kun fahimci wani abin da kyau to dole sai mun gyara mun so junanmu mun taimaki junanmu mun rage hassada da munafunci da baƙin ciki da kyashi mutum na ma dariya amma ya tsane ka Allah Allah ke ka karye a zauna a majalisa ai ya talauce yanzu wallahi samun ba kaman da ba a arewa Allah ce ulaika allazina kafaru bi rabbihim bi ayati rabbihim irin waɗannan su ne musa kafircewa ayoyin ubangijinsu wa liqa'ihi da kuma haɗuwa da ubangiji to na ce akwai ayoyin Allah al-matluwa shine Qur'ani akwai al-mashhuda shine duk abin da Allah ya halitta da sama da ƙasa da hadari da ruwan sama da tsirrai da dabbobi in ka kalli wannan kaɗai ya aishe ka Allah ka kalli halittar ɗan adam ɗan adam ne kaɗai fa duk abin da ka ƙara mishi ka ɓata shi duk abin da ka rage ma ka ɓata shi halittar Allah ba a mishi kwaskwarima ɗan adam yana kwaskwarima sai ya zama bai da kyau da kayan bilicin sai ka ɓaci haka ne ko ba haka ba yanda Allah halicce ka bakin ka fi kyau a haka yanda ya farin shi kuma in zai mai da kai shi baki shi ma ɓaci zai yi da ka ƙara masa ido ɗaya ya zama muni duk abin da Allah ya saka ya saka ya zauna kenan da kada khalaqana al-insana fi ahsani taqwim to wannan ita kanta aya ce yasa Allah ce wa fi anfusikum afala tubsirun a cikin kanku ma kadai akwai halitta akwai ayoyin Allah wanda zai ƙara muku tsoron Allah ka kalli yanda kake cin abinci da yanda kake shan abun sha baki guda ɗaya harshe kwaya ɗaya ya baka test na zaƙi da ɗaci da hamami da bauri da wane ne ba tare da ka canja harshen ba a sa harshen zaƙi daban harshen ɗaci daban ina fata an gane harshe guda ɗaya ka yi turanci ka yi yarbanci ka yi hausa ka yi larabci na ga mutumin da ke jin yare hamsin da ɗaya hamsin da ɗaya yana cikin wanda suka fi kowa jin yare a duniya har aka ba shi a united nations harshe guda ɗaya sai juya yanzu nan sai juya kuma kowanne zai magana da shi Allah ji kan malam abba aji na maiduguri Allah mishi rahama yana jin yare guda tara yare tara yake harshe ne kwaya ɗaya kunne guda ɗaya da shi zaka ji fulatanci ka ji turanci ka ji hausa ka ji larabci ka ji yarbanci da inyamuranci ka ji barbarci in ya halatta a ji duka an gane ko sannan haka idon dan adam ido kwa ɗaya gama kala guda dubu lokaci da in ba Allah ba zai shirya wannan abu Allah subhanahu wata'ala ya ce bi ayati ayoyin Allah wa liqa'ihi da kuma haduwa da Allah din ma dole ka ɗauki haduwa da Allah a matsayin babban al'amari babu abu mafi girma a gaban mu wallahi irin haduwa da Allah me za mu je mu ce mishi in ya tsaye da mu wani amsa za mu bashi ilimin da Allah ya baka mai kai da shi ka karantar da mutane gaskiya ko ka bi son zuciyanka wannan dole za ka yi bayani ilimin naka ka yi amfani shi wajen neman suna da wajen neman kuɗi da burge mutane ko kuma ka karantar da mutane abin da Allah ce ka karantar da su dukiya da Allah ya baka ka yi amfani da shi wurin da ya dace ko ka yi abin da ka ga dama mulkin da Allah ya baka ya kai da shi ka yi adalci ko ka yi zalunci ka taimaki mutane ko ka halaka mutane ko ka sa mutane cikin kuncin rayuwa a fidda abinci a raba an ɓoye saboda tsaban zalunci mutane suna cikin kunci ina fata an gane a fidda shi kamar za a raba muku sai a sake a rufe wallahi wannan ba karamin masifa ba ne ba an gane ko ba a son mai mulki ya zama haka ya zama mai mulki yana da rahama sai na umar dan khattab Allah ji kanshi da rahama Allah ya kara masa yarda yace idan jaki a birnin sana'a na kasan yaman yana tafiya ya tuntube ya fadi in dai hanyar ce ba ta da kyau dalilin faduwar shi yace sai Allah ya tambaye ni yana madina a zaune fa jaki fa ba mutum ba ya tuntube ya fadi a hanya saboda hanyar ne ba a gyara ba yace Allah sai ya tambaye na matsayina na khalifa ban gyara wa jaki hanya ba ya hanyoyin mu suke yanzu ka bi hanyar kano gombe zuwa duku bi hanyar bauchi ina fata an gane bi hanyar gombe zuwa maiduguri hanyar biyu ba a ma bi sai da escort daga biyu zuwa dambuwa misali bi hanyar bajuga hanyar yobe hanyoyi duk sun mutu haka kuma a wasu jihohi daga abuja zuwa lagos daga tashi hankali alaji to ire-iren waɗannan abubuwan duk allah sai ya tambaya kuma sai an yi bayani filla-filla daki-daki haka kai ma duk talaucin da allah baka ma jarrabawa ce kuma sai ya tambaye ka to haɗuwa da allah ka tina ran da allah zai ce ya tambaye ka wani lafiyan da na baka mai kai da ita arzikin da na baka mai kai da shi ƙarfi ƙuruciya da na baka mai kai da shi mulkin da na baka ya aka yi duk wallahi sai an yi bayani hanyar tana da tsayi hanya ce mai tsayi haɗuwa da allah subhanahu wata'ala kuma a lokacin da annaba ma suna jin tsoron haɗuwa da shi annaba suna ɓuya saboda kada ya tambaye su annabi isa dan me ka ce abauta maka ya ce allah ne ban ci abauta min ba in na faɗa Allah ka sani yana magiya in kuntu qultu faqad alimtahu in na faɗa Allah ka sani annabi Ibrahim yana tsoro annabi Nuhu yana tsoro ya addu'a an yi ruwan dufa na kar Allah kama shi da laifi annabi Musa ya kashe bakiɗe a Misra tun bai zama annabi ba ba kuma ya ce rabbi gifirli fagafara la ko ba haka ba ya ce Allah gafarta mai ya ce na gafarta ma amma an tashi kiyama wani tsoron fakara ta dado wannan magana annabi musa fa to ina gani ko kai akwai aiki wallahi Allah ta'ala ya samu dace Allah tsare mana imanin mu Allah ta'ala ya samu gama da wannan duniya lafiya ya Allah ka jikan mu ka jikan iyayenmu duk waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya da imani da wadata ya ubangiji wannan ƙasa ta mu Allah ka zaunar da ita lafiya ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka albarkace mu da shugabanni masu imani masu tausayi masu kaunar mu waɗanda muke kaunan su suke kaunan mu ba waɗanda muke tsine musu ba suna tsine mana ya ubangiji dan rahaman ka ba da halin mu ba Allah ka karbi ibadun mu ka karbi ayyukan mu ka karbi addu'o'in mu ya ubangiji duk ibadar da muke a cikin wannan watan Allah ka karba mana ba dan tayi ba ba dan mun iya ba kawai sai dan fadin rahamanka ya Allah Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم